إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 24 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 13 ga watan uku miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na Ammar bin Yasir da ke cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu da muke gabatarwa a cikin wannan kwanaki masu albarka na karanta wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da kuma jin tarjamar ma'anoninsu sannan da ƙoƙarin fitar da wasu daga cikin darussan da ke ƙarƙashin waɗannan ayoyi kuma muna nan dai a cikin suratu ali imran wanda muke ban kwana da ita muna dab da kaiwa ƙarshenta kuma jiya mun yi karatu ne tun daga wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila abisa ma yashtarun aya ta 187 inda muka kai har zuwa kusan aya ta 194 za mu tashi fastajaba alayhi
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ممتاز الله مدوكين سركي يتي فاستجاب لهم ربهم sai ubangijinsu ya amsa musu anni la udhi wa amala amilin minkum hakika ni ba na tozartar da aikin mai aiki daga cikinku min zakarin au'unsa namiji ne ko mace ba a min ba'adin sashinku majibinta sashi ne fallabi na hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukurijo min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa ƙuzo fi sabili aka cutar da su saboda tafarki na wa qatalu wa qutilu wa qatalu suka yi yaki wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim lalle hakika zan kankare musu zunubansu wala udkhilannahum jannatin kuma lallai hakika zan shigar da su gidajen aljanna ta jirimin tahtiyal anhar gidajen da ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu tsawaban min indillah wannan lada ne da sakamako daga wurin Allah wallahu indahu husnul thawabi kyakkyawan lada a wurin Allah yake Allah shine mai kyakkyawan lada kafin mu sake kallon wannan aya wadda tana da alaka da ayoyin da muka karanta jiya na inna fi khalqis samawati wal ard inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab to sufar su sune alladina يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض har zuwa addu'o'in da suka biyo bayan haka. Waɗannan ayoyi kafin mu kalli darussan da ke ɗauke a cikin waɗannan ayoyi. Ibn Kathir ya kawo hadithi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadithin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda wanda imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da wannan hadithi abdullahi dan abbas yana ba mu labari yake cewa ba ta inda maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam yace wata rana ya kwana a gidan innarsa maimunatu bintil hari ɗaya daga cikin ummahatil mominin ‘yar uwar mahaifiyarsa ce lokacin yana yaro sai je gidanta ya kwana wahiya khalatuhu wato innarsa ce ‘yar uwar mahaifiyarsa ce ƙala ya ce fattajattu fi ardil wisada وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها ya ce fulan guda ɗaya ne kuma gani na je ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wato a ranar a ɗakin ta yake da haka fulan sai ya zamanto inda ya fi faɗin ko ya fi tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam da ita maimunatu bintul haris radiyallahu anha sai suka kwantar da kansu suka yi matashi ta nan bangaren shi kuma ta bangaren da yake ɗaya bangaren mai faɗin shi kuma sai ya ɗora kansa ya matashi da shi ma'ana fulon guda ɗaya ne su so uku shi yaro sai suka ba shi gurin da bai da abin da ɗin sosai su kuma inda ya fi faɗi ko ya fi tsawo ɗin su kuma sai suka kwanta a kai hatta idan ta safan lailu ya ce muna bacci har sai dare ya raba au qabla hu bi qalilin au ba'da hu bi qalilin ko kuma kafin dare ya raba da kaɗan ko bayan dare ya raba da kaɗan istaiqada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya farka min naumihi daga baccin sa faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi bi yadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake dan goge bacci wato da yake idanunsa da hannayensa ko da hannunsa thumma qara'a al-ashara ayatil khawatim min surati ali imran sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayoyi guda goma na ƙarshen suratu Ali Imran kenan tun daga fadin Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa fadin Allah ya yi wahal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ma'ana har zuwa ƙarshen ƙarshen surar thumma qama ila shannin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ila shannin mu'allaqatin ya tafi zuwa ga wata salka da take rataye salka ta ruwa fatawadda'a minha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala da wannan ruwa fa ahsana wudu'ahu Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah yayi alwala mai kyawun gaske thumma qama yusalli sannan ya tashi ya tada sallah qala ibn Abbas Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yace fa qumtu to ni ma sai na tashi fa sana'atu mithla ma sana'a sai na yi irin yadda manzan Allah ya yi sallahu alaihi wasallam shi yasa duk sanda ake tare da yara ake so kai ka zama musu kyakkyawan abin koyi ka zama uswatun hasana saboda duk abin da yaro ya ga kana yi zai ɗauka ne domin yana tsammanin ba za ka yi abin da bai kamata ba in zagi ka fiye yi zai ɗauka wani abu ne mai kyau ba mamaki wata rana ma kai da kanka zai maka wannan zagin dan bai ɗauka wani abin muni ba ne dan yana tsammanin abu ne mai muni ba za ka yi ba da haka abdullahi dan abbas kaga abin da ya faru sai ya tashi ya ya kula da duk yanda annabi yayi shi ma sai ya je yayi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi thumma dhahabtu fa qumtu ila janbi yace sannan sai na zo na tsaya a gefen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dora hannunsa mai daraja akan kaina wa akhadha bi udhni al-yumna sai ya kama kunne na na dama fafatalaha yana ta dan murza shaka saboda bacci yana dan daukan Abdullahi dan Abbas da aka sai manzo Allah ke dan murza kunnensa haka dan kada kada yi bacci suna sallah manzo Allah yana murza kunnen Abdullahi dan Abbas fa salla rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn thumma rak'atayn sun marakatai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya dinga yin raka'a biyu raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama har sai da ya yi raka'a goma biyu sallama sun ma'autara sannan sai ya tashi ya yi wuturi sun maɓaja'a sannan sai ɗan kishin gida kaɗan hatta ja a hulmu azinu halladan ya zo masa ya ce lokacin sallah ya yi faƙama manzan Allah sai ya tashi fasalla rakatai ne hafifatai shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi sallah raka'a biyu sauƙaƙa ba masu nauyi ba sun makaraja sannan sai ya fito daga gida fasallar subuha manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya je ya sallar asuba to kaga wannan hadithin yana ɗauke da darussa shi kansa to amma mahallin shahid da yasa aka kawo maka hadisin anan yana daga cikin azkar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ya tashi daga bacci yake yi shine akwai karanta waɗannan ayoyi guda goma na ƙarshen suratu Ali Imran inna fi khalqis samawati har zuwa ƙarshe da haka Abdullahi wato a Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan aya inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sammai wajen ɗaukakuwar sama ɗin, wacce sa'iha da faɗin sama ɗin, Allah ne halaka sama a samawacin ɗibaƙa, ma tara fi halƙin rahmani min tafawut, farji'il basar hal tara min fitur, Allah ta'ala shi ne ya halicci sammai guda bakwai, hawa-hawa. Allah ta'ala ce ma tara fi halƙin rahmani min tafawut, ba za ka taɓa samun tangarɗa ba a cikin halittar Ubangiji mai rahama. yanzu ko gurin nan ka kalli yadda bim bim da gura da dirkokin nan filas da aka zuba amma an ka zagaya shi kila sai kaga wani ya guri ya kira ki amma ka kalli sama Allah ya ce sun marji ilbasar ƙaramai mai ta ganin ka gani ko za ga wani guri ya kira ki a sama dan ƙara duba kalli sama yake cewa sun marji ilbasar karratain yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa asif sai dai ka gaji da kallo amma ka kurewa sama kallo sai dai idan ka ya gaji ya fara zafi ya fara dishi-dishi ya dakushe ka sauke shi amma dan ganin wani guri da bai yi kyau ba a sama ko wani guri da bai tsaru ba a sama ko wajen ginin saman an samu wani krakin ko an samu wata tangarda kai ne kake samun tangarda a cikin aikin ka amma banda aikin Allah shi yasa yace hal tara fi khalqir rahmani min tafawutin shin ko kana kaga wata tangarda cikin halittar da Ubangiji mai rahama yayi ba a samun tangarɗa. Da aka a cikin halittar sama shi sa aka ce ka kalli sama, afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Allah ce ba ga yanda ya daga sama bane. ka kalli sama yadda Allah ta'ala ya ɗaukaka ta ka duba duk sanda gini ya fi faɗi to ya fi wahal da magina da masu taswirar gini kuma ya fi cin kuɗi don sai an zuba masa rodika an yi masa fila da bim bim wa'yanda ake ganin za su iya tallafar da kuma ɗaukan gini yana ƙara faɗi ana ƙara ƙoƙarin ya za a iya tokare shi kar a samu matsala ana zuba masa matakai na tsaro don ya zamanto in an ɗora abin da aka ɗora ya iya ɗauka amma tun da kake ka kalli sama da kyau ka ganta bigairi amadin tarauna Allah ya ce babu wata dirka da ta rike sama ka kalli faɗin sama da aka ji sanda Allah ta'ala ya yi ishara zuwa ga wata halitta akwai research mai yawan gaske da za ka shiga cikin ɗakin bincike ka yo ka fito da ilimi mai tarin yawa yanzu da Allah ya ce afala yanzuru na ilal ibli shi kansa raƙumi in za ka je kai research a kansa wani ilimi ne mai zaman kansa to kuma Allah ya sake dada kai wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat to ita kanta ka kalli ƙasan ta zama ƙasan ka kalli kaurin ƙasa duk haƙƙan da ake fa yanzu an kasa kai zurfin da za a ci an ƙura ƙasa kaurinta sannan wa ma fihima banda abin da ke cikin sama da ƙasa min al-ayatil mushahada al-azima na ayoyi manya-manya waɗanda idanu ke iya gani min kawakib sayyarat wa kawabit ka kalli sama za ga akwai taurari wasu a tsaye suke cak guri guda haka Allah ya ce su wasu kuma suna ta zirga-zirga suna ta zagayawa wa biharin ka kalli tekuna da ake da su wa jibalin kalli duwatsu da ake da su wa fiƙarin ka kalli tantagaryar falalan ƙasa wa ashjarin ka kalli bishiyoyi wa nabatin ka kalli tsirrai wannan fa ko jami'a ka je fa za ka iya ɗaukan wani ɓangare guda ɗaya daga cikin wannan ɓangarorin ka yi ilimin ka yi digirin farko na biyu ka yi digirin digirgir ka gama karatunka a ɓangare guda ɗaya irin su cosmology irin irin su astronomy ɗin nan ilimi ne wanda ya shafi kimiyyar sama to wanda in ka je za ga har yanzu ana nan ana ta bincike ana ta tara bayanai amma an kasa kai ƙarshe in ka zo duniyar bishiyoyi su ma haka wa nabat ga tsirrai wa zuru'in ga shuke-shuke wa thimarin ga 'ya'yan itace wa hayawanin ga dabbobi wa ma'adin ga albarkatun ƙasa wa manafi' da kuma amfanin kowane irin abu mukhtalifatil alwan kuma launi daban-daban silwan wa ghairu silwan yusqa bi ma'in wahid ruwa ɗaya ne za a bawa abu a shayar da shi amma sai ka ji ɗanɗanon wannan daban ɗanɗanon wannan daban ɗanɗanon wannan daban wa du'um banda nau'o'in abinciccika war rawa'ih wal khawas banda kuma abin da ya shafi turarurruka duk za a gansu daga tsirrai ne daga bishiyoyi ne daga ganyaye ne to duk wannan yana daga cikin inna fi khalqis samawati wal ard Allah yana so ka kalli halittar sama ka kalli halittar ƙasa zaka tsinke da lamarin Allah kuma wannan zai ƙara sa ka sallama wa Allah ka ƙara imani da kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki kuma ka komar da bautar ka ka cokan zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan Allah ce dawo ka kalli sassafawar dare da yini ka kalli sassafawar dare da yini ta'aqubuhuma wa taqaruduhuma aqul wal qisab inda suke bibiyar juna ba a taba samun tangarda ba awoyin rana sun kare dare bai shigo ba awoyin dare sun tafi rana bata fito ba ba a taba samu hal tara fi khalqir rahmani min tafawut an taba samun fawul kaga tangarda a cikin halittar ubangiji ba za ka samu ba wani lokaci dare ya tsawo wani lokaci ainihin wato yini ya tsawo wani lokaci su daidai wa daida wani lokaci wasu awoyin nan su shiga can na can su shigo nan wa kullu zalika taqdirul azizil alim wannan duk juye-juye da sauye-sauye da kake gani dukkaninsu kaddarawa ce ta ubangiji mabuwayi kuma mai ilimi shi sa sai Allah ta'ala ya ce amma fa waɗannan yin tafakkuri game da ayoyin sama da ƙasa ɗin nan la ayatin bi ulil albab ayoyi ne amma ga ulil albab ai al'uqulu tamma azzakiya allati tudriku al-ashiya bi haqa'iqiha an jaliyatiha وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مؤردون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون wannan duk masu hankali cikakke ba ragagge ba hankalin da yake wato cikakken hankali ba tauyayye ba ba hankalin da yake gurɓatacce ba to yana samun izina da ilimi da ƙarin imani duk sanda ya hadu ya kalli sama ko kuma ya kalli ƙasa shi sa Allah ta'ala ya ce la ayatin li ulil albab ba kaman wayancan wayanda suke kurame makafi marasa hankali ba wanda Allah ta'ala ce su ne wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard ayoyi nawa nawa ne ga sunan a sama a sammai da ƙasa ya murruna alaiha suke ta shigewa ta wajen waɗannan ayoyin wahum an hamu uriduna ma basu ma san da ayoyin ba sun kau da kai wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum mushrikun shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya sufanta waɗannan ulul albab yace ga daga cikin sufofin su alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kama thabata fi sahihayn an Imran bin Husayn anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salli qa'ima فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبك أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم bayan Allah su ne wa'inda babu ran babu lokacin da suke katsewa daga ambatan Allah suna ambatan Allah a tsaye suna ambatan Allah a zaune suna ambatan Allah a kishingide kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Imran dan Husayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai sallah a zaune in ba za ka iya ba fa'ala jambika kai a kwibinka ko a gefen jikinka na dama ko na hagu wannan yana nuna maka alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan yana iya sallarsa a tsaye aka ce salla qa'iman ba shi da lafiya to ba za a ce karka ambaci Allah ba karka yi sallah sai aka ce fa qa'idan kai a zaune a zaunen ma ba lafiya ba za a iya a zaunen ba aka ce kai a kwance da aka ba sa yanke ambatan Allah a kowane irin hali a asirce da kuma akan harasansu sannan kuma wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard yafhamuna ma fihi ma min al hikam dallati ala azamati al khaliq wato suna fahimta cikin halittar sammai da ƙasa din wato suna fahimtar hikimomi masu tarin yawa hikimomin da suke nuna girman wanda ya halicci wannan sama in har saman nan girmanta ya kai haka ƙasan nan girmanta ya kai haka to kuma wanda ya halicce su fa wannan yana nuna ma cikar ƙudurar ubangiji da ya halicci sama da ƙasa kuma yana nuna maka ƙwarewar Allah maɗaukakin sarki waqti yarihi wa rahmati shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya zargi waɗanda ba sa ɗaukan izina da halittun Allah waɗanda suke nuni akan zatin Allah da sufofin Allah da shari'ar Allah da ƙaddarar Allah da ayoyin Allah kamar ayat da muka karanta wa ka'ayyin min ayatin fis samawat sannan Allah ta'ala ya yabi muminai bayan sa muminai waɗanda su kuma suna yin tunani kuma suna yin ambaton Allah a kowane irin hali qa'ilina suna cewa rabbana ma khalaqata hadha batila ay ma khalaqata hadha al-khalqa abathan bal bil haqq لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك سنة الله تعالى يبو waɗannan bayi cewa su ne waɗanda suna cewa ya Allah baka halicci sama da ƙasa a banza ba baka halicce su ba hikima ba baka halicce su ba manufa ba akwai manufar da ta sa ka halicci sama akwai hikimar halittar ƙasa ya Allah ba ka yi su ne don wasa ba bal bil haq ka yi su ne da gaske don ka sakawa waɗanda suka yi mummunan aiki da mummunan aikinsu ka kuma sakawa waɗanda suka yi kyakkyawan aiki ta hanyar ba su aljanna sannan kuma suka tsarkake Allah madaukakin sarki anil abasi wa khalqil batil suka ce subhanaka ai an takhluqa shay'an batilan wato tsarki ya tabbata ga Allah a ce ya halicci abu ba manufa ya halicci abu ba hikima ya halicci abu a banza faqina azaban nar ai ma'ana wannan tawassuli ne ya wanda ya halicci halitta da gaskiya da adalci ya wanda ake tsarkake shi daga barin dukkan wata tawaya da aibu ya wanda ake tsarkake shi ga barin wargi da wasa ka tsare mu daga azabar wuta bi haulika wa quwwatika da dabararka da karfinka ya Allah wa qayyidna li a'malin ya Allah ka hore mana yin ayyuka tarda biha anna da zaka yarda da mu sakamakon waɗannan ayyuka wa waffiqna li amalin salihin Allah kai mana muwafaqa wajen yin kyakkyawan aiki hadina bihi ila jannatin na'im wanda zaka shiryar da mu da shi zuwa aljanna ta ni'ima wa tujirana bihi min azabikal alim kuma aikin da zaka tseratar da mu wato ta sanadiyarsa daga azaba ka mai radadi sai suka ci gaba da addu'a rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhazaita ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta fa ka gama kaskanta shi a hantahu wa azharta khizyahu ka bayyanar da tabewarsa da lalacewarsa da balbalcewarsa li ahli aljam'i a taron alqiyama wa ma lizalimin min ansar ay yawm alqiyamati la mujira lahum minka babu mai tseratar da azzalimai in ba kai ba ranar tashin alkiyama wala mahida lahum amma aratta bihim ba su da wani guri da za su fake ko su bauɗe ko su karkace dan su kauce wa abin da ka nufa game da su ya Allah rabbana ya Allah inna na sami'ina munadiyan ya Allah mun ji wani mai kira yunadi lil imani yani da'iyan yad'u ila al imani wa huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah mun samu labari mun samu sako kamar mu ba mu riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma labarinsa ya ishe mu sakonsa ya zo mana mun ji wani mai kira da ka aiko ya kira mu an aminu bi rabbikum mai kiran cewa yake ku yi imani da ubangijinku ba ku yi imani da ni ba ba ku zo ku tara mun abin abin duniya ba a ku yi imani da Allah so yake ya haɗa ku da Allah subhanahu wa ta'ala fa amanna sai muka karɓi wannan kira nasa ya Allah sai muka yi imani ya ƙulu aminu bi rabbikum fa amanna ai fastajabna lahu wattaba'nahu muka amsa kiransa kuma muka bi shi rabbana ya ubangijin mu faghfir lana dhunubana ai bi imanina ya Allah muna tawassuli da imanin da muka yi wattiba'ina nabiyyika da bin da muka yi wa annabinka ya Allah osturna ka sitirta muka rufa mana asiri wa kaffir anna sayyi'atina wato ka gafarta mana ka kuma kankare mana zunubanmu fi ma bainana wa bainaka zunuban da ke tsakaninmu da kai wa tawaffana ma al-abrar ay alhiqna bis salihin ya Allah ka riskar da mu da mutanen kirki rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik ila an ce wannan maganar ma'anahu alal imani bi rusulik ay rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika ay alal imani bi rusulika wa qila ma'anahu ala alsinati rusulika rabbana wa atina ma wa'adtana ala alsinati rusulika kenan ya Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari ta kan harshen manzanka ko kuma rabbana ka ba mu abin da ka alkawarta mana sanadiyar imaninmu da manzanninka kowanne wasu malaman sun fassara shi amma wancan na farkon ya fi fitowa fili ya Allah ka ba mu abin da ka alkawarta mana ta kan harshen manzanninka manzanninka sun gaya mana kayi alkawarin duk wanda ya imani da kai ya gaskata su za ka ba shi sakamako mafi kyau ka ba shi aljanna innaka la tukhliful mi'ad ya Allah karka tabar da mu kada ka kunyatar da mu kada ka ainihin wulakanta mu a gaban halittu ranar tashin alkiyama innaka la tukhliful mi'ad ya Allah kai baka saba alkawari la budda min al mi'ad alladhi akhbarat anhu rusuluk mun sani babu makawa sai mun hada a wannan mahada a inda aka yi alkawarin za mu haɗu kamar yadda manzanninka suka ba da labari wato a ranar tashin alkiyama bai ne dai ka za mu gurfana a gabanka ya Allah kada ka saba mana alƙawarin da kai mana dama ba ka saba alƙawari waɗannan ayoyi suna ɗauke da darussa da yawa daga cikin kuka ɗauki ayar farko da alaran ba ya karanta mana jiya wadda wasu malaman sun ce ayar ana magana ne da ahalul kitab wasu kuma suka ce faɗin ma'anarta ba iya ahalul kitabi ba kaɗai ta shafi kowa da kowa ta shafi ahalul kitab da wanda ba ahalul kitabi ba wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas wannan kamar Allah madaukakin sarki yana labarta mana irin alƙawarin da Yahudu da Nasara suka saba sun yi alƙawari da Allah a cikin attaurasu da injila da Allah ta'ala ya saukar musu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo a ƙarshe kuma in ya zo za su yi imani da shi za su taimake shi za kuma su ainihin wato taimaki abin da ya zo da shi na addini amma abin da ya faru akasin haka ne sai suka saba alkawari to wannan wasu suka ce ayar in ka kalle ta zubunta tana magana da banu wato abin ahlul kitab amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ko da yaushe ana yin izina ne da fadin ma'ana ba dalilin saukar aya ba da aka mu kalli ayar muka ce ahalul kitabi kadai take magana to ai wani abu aka yi na zargi a kansu kenan duk wanda ya dauki wannan sifa irin tasu to shi ma wannan zargi zai iya hawa kansa kenan wannan aya tana magana akan malaman da suke boye gaskiya ba sa bayyana ta sabida wani kwaɗayi na abin duniya wannan shine abin da Allah ta'ala ya zargi ahalul kitabi da shi a cikin wannan aya lalle wajibi ne in ka sani to ka sanar da abin da ka sani ta hanyar da ta dace ɓoye ilimi bayan mutum ya san shi wannan laifi ne mai girma a gurin Allah Allahumma sai dai in akwai wata maslaha da za ta sa ka ɓoye wani ilimi wa wasu keɓantattun mutane wannan ana, ana samun wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da wani cikin sahabbansa wani hadisi in ba manta ba mu'az bin jabal har ma daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam mu'az ya nemi izinin sa cewa afala ubashirun nas yace la tubashirhum fayattakin ba zan je in sanar da mutane ba musu albishir cewa ka ce mun kaza ka ce kaza ya makin Allah ya ce aka kai musu bishara fayattakin shi yasa mu'az bin jawal lokacin da ya zo rasuwa sai ya faɗi wannan hadisi yace yana tsoron kada ya bayyana ranar tashin alkiyama a gaban Allah Allah ya kama shi cikin wanda ya san wani ilimi ya boye da aka duk da annabi ya ce karka gaya mutane a wancan lokacin amma da ya zo rasuwa sai ya faɗa kenan akwai ilimin da za a ga yanzu kamar mutanen da suke ƙoƙarin su fahimci addini suke so su san alwala da tsarki da sallah suke ƙoƙarin su san tauhidi don kada su shirka su gane mecece menene sunna don kasu bid'a to iya zalika mablaghuhum min al-ilmi iya zurfin abin da suke so su sani na ilimi kenan to iya wannan zaka sanar da su kar ka zo mutane suna cikin tafiya su akan tsari da fahimta gwargwado irin ta addini ka kawo musu wata mas'ala mai rikici wanda wannan mas'ala ce ta malamai ka zo a bainar mutane masu karancin ilimi ka faɗe ta wannan kuskure wanda yana daga cikin abin da muka samu kanmu a yau a wannan saboda samuwar social media mas'alolin da za ka ko malamai in ka koma cikin ummahatul kutub sun kai ruwa rana akan wayannan masail din sun tattauna a tsakankaninsu su sai kawai mutum saboda ko dai da ya shuhura ko saboda ya zama ya fito da wata matsala sabuwa da babu wanda ya santa kawai sai ya fito da wata gundume miyar matsala sai ga ma matsalar an je wata cikin social media har da waɗanda ba masu karatu ba duk sun tsoma baki a ciki wannan gaskiyar magana yana daga cikin abinda ya kamata likulli maqamin maqal kowane wuri akwai abin da ya kamata a faɗa ana kallon yanayin mustawar ilimin mutane ana kallon suwa da suwa da suwaye a gurin yaya matsayinsu a ilmance idan kana magana ne da ɗaliban ilimi wannan babu laifi ana iya ɗauko matsala a ajiye ta a faifai a tattauna ta a feɗe ta a kawo maganganun malamai kowa ya kawo abin da yake ganin ya fahimta game da wannan wannan babu laifi amma ka tara mutanen da sunan son su iya alwala da tsarki da sallah ka kawo musu wata matsala mai rikirkitarwa su ba su iya tsarki ba su ba su iya alwala ba kuma ka jewo musu matsalar da ba ma gane ta za su yi ba ka taimake su ba kuma yana daga cikin haɗarin waɗannan ƙungiyoyin da suke da alaƙa da addini za ka sai su dinga jan mabiyansu akan ba a koyar da tauhidi ba a koyar da tsarki ba a koyar da sallah ba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ake koyarwa ba kawai mas'aloli ne na rudani ko kuma sabanin magabata ko sabanin da aka samu cikin sahabbai kawai sai wani ya ɗebo irin wannan abin sai ya kwaci bashi kawai sai ya zo kawai shikenan a hargitsa tunanin mutane ga mutum ya rirrike irin waɗannan rigingimu da yaƙe-yaƙe amma bai iya sallah ba bai iya tsarki ba in ya zo yin alwala za ga bai iya alwala ba bai iya ba. to duk wa'annan yana daga cikin abin da amana ce ta malamai kar su ɓoye abin da suka sani amana ce Allah ta'ala ya ba su ilimi amana ce da aka su sanar da mutane addinin Allah maɗaukakin sarki su yi ƙoƙari su haɗa mutane da Allah maɗaukakin sarki ba wai su dinga yi wa mutane wato kiranye suna kiran mutane zuwa ga gare su zuwa gare su ba da haka wannan yana daga cikin abin da muka fahimta a cikin wannan aya cewa kada malami a siye shi ya ƙi faɗar gaskiya saboda ɗan abin da za a bashi domin kaga a ƙarshen ayar washtarau bihi thamanan qalila ko gwamnati ko mawadata karkar malami ya da gwamnati ta siye shi ko kuma mawadata ya zama sai abin da ake so zai faɗa duk inda gaskiya ta zo in za ta yi kan wasu rukunin mutane zai waske da ita a so ake kada wani ɗan tamanin kalilan da za a bashi wani ɗan farashi kankani ya sanya shi ya doge ya ƙi faɗar gaskiya wannan ayat tana daga cikin abin da ta karantar da mu a abin nan sannan Allah madaukakin sarki ya ce wala ta hasabanna alladhina yafrahuna ita kuma wannan ayar tana magana ne game da masu runtan aiki zargi ce akan wanda yake wato al-mutashabbi'i bima lam yu'ta kalabith saubai zurin wannan hadisin mun kawo shi jiya runtan aiki ba kai a ciki amma sai a ganka a cikin wajen gabatarwa ko wajen lancin ɗin aikin a zuwan ku kuka yi wani lokaci aikenka aka yi ka je ka kai ko ka yi maimakon ka yi bayani cewa to ni ma wakili ne aiko ne aka yi kawai ka je ka dinga mudurai kana zazzara ido ana alhaji mun gode kana yawowa kana shan kanshi wai duk ai credit din naka ne kai kai aikin to wannan yana daga cikin abin da ayat ta kira cewa kada ka zama mai rintan aiki ɗaya kenan sannan na biyu ayar tana magana ga mutanen da suke alfahari da murnar zunubi in suka aikata rashin imaninsu ya kai yadda in suka yi zunubi suna iya fitowa masu fada wanda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce dukkan waɗanda suke aikata zunubai mu'afan ana iya musu afuwa illal mujahirun banda masu yin takakkiya masu bayyana da zunubi Allah ya rufa mutum asiri ba wanda ya san yayi laifin amma shi yana daga cikin proud ma da yake yi zai fito majalisa zai gaya abokansa ai je da daddare guri kaza ya je kuma yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba wanda ya san yayi amma zai zo ya faɗa sannan wannan ayar kuma lokaci guda tana kwadaitar da mu ko tana koyar da mu cewa babu laifi a yaba wa mutum akan aikin alkhairi matukar yaban ba zai sa masa girman kai ba ya yi wani project a unguwa ya taimaki marayu ya taimaki gajiyayyo ya yi wani aiki na bajinta babu laifi a yaba wa ƙoƙarinsa a yaba wa ƙwazansa amma in aka lura cewa duk sanda ake faɗar kirkinsa da ayyukansa yana ƙara kumbura yana cika to a taimake shi don aikin ya kai labari a taimake shi kana daina in ma za a yi yaban to kar a yana nan sai an tabbatar bayana a cewa da ai cikin abubuwan ba za mu manta ba abin da yake mana a wannan unguwa ta mu ko abin da yake mana a wannan gari namu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kan mahaifa kaza kaza da a faɗa abin da za a faɗa da nagarta na irin aikinsa tunda an lura in yana nan ana yi kuma zai dinga jiji da kai yana girman kai to wannan shine abin da kuma ba a so sannan wannan aya tana karanta da mu babu laifi kai aikin alheri in an faɗa ka ji daɗi matukar asali ba darje kai ba ai mutum zai so a ce ai mutane ai wani tun da ka bashi abu kaza din nan wallahi ya samu lafiya ko tun da aka yi kaza din nan ya fita daga wannan matsalar ko tun da kai masa kaza din nan shikenan wannan matsalar ta kau ko tun da kai kaza a unguwa shikenan aka daina wahalar ruwa ko aka daina wahalar kaza sai mutum ya ji daɗi mutane sun ya faranta wa mutane ana jin daɗin wannan abu da yayi shi ma da ya ji ana yaban sai ya ji daɗi wannan jin daɗin da yayi baya cikin abin da zai rusa masa aiki matukar yayi shi da ikhlasi na fata an gane to wannan ayar tana daga cikin abin da zamu dauka a cikin ta sannan ayoyin inna fi khalqis samawati wal ard ko shakka babu wannan ayoyi suna jan hankalin mu'mine su zamanto suna tafakkuri cikin halittar sama da ƙasa kai ma wata rana ka- kana dan kwanta kawai kalli sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin haka ya kwanta kawai kalli sama kawai ka zauna ka kalli sama kawai kai ta kallon ta kai ta tuno abubuwa game da al'amarin mamaki da sama domin zikiri kala biyu ne akwai zikiri da baki akwai zikiri da zuciya zikiri da baki shine karatun alkur'ani salatin annabi hailala tasbihi ta'amidi takbiri da sauransu zikiri a zuci kuma shine tafakkur Allah ya nuna maka abubuwa da yawa ya ce ka dinga izina da su hatta kai kanka Allah ta'ala cikin suratul zariya ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah yana yawan yi maka reference ya ce kai ma kalli kanka mana wa fi anfusikum afala tubsiruna ko ba kwa gani ne kalli kanka mana laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim ka duba yadda Allah ya yi ka cikin kyakkyawan zubi يا أيها الإنسان ما جرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك duba yadda Allah ya zuba ka mana eh ka san akwai gwaninta a cikin al'amarin nan wa'annan abubuwan suna sa ka tsinke da lamarin Allah yana sa ka yi saranda kawai in da kana da ja to kallon wa'annan abubuwan yana sa ka sallama in da baka sallama gaba ɗaya ba to yin tafakkuri cikin waɗannan abubuwan yana sa gaba ɗaya ka saki kuma kowa ne na baka tsoro ma ka koma kawai ka jingina da babban bango kawai shike da aka waɗannan ayoyin suna nuna mana mu zamanto masu yin tafakkuri a cikin halittar sama da ƙasa kuma mu zamanto masu yin tafakkuri cikin caccanzawar dare da yini akwai hikimomi waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha Allah ce dare huta rana kuma tafi neman abinci da aka cikin wannan canji da ake samu na dare da rana akwai akwai hikima akwai ayoyi masu yawa amma masu hankali ne kare suke gane waɗannan ayoyin sun nuna mana wato suna karantar da mu sake kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da kuma kaɗaita shi da bauta. Lalle wanda bai halicci sama ba, bai halicci ƙasa ba, bai halicce ka ba, bai cancanci bauta ba. Wanda ko guda ba zai iya ba, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أجي شيك الله yace ya ku mutane ga wani misali za a buga muku wanda kuke zuwa ku ce ku roke shi ya baku ba ku da lafiya ku ce ya baku lafiya ko rayayye ko matacce innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ku bar wanda ya yi wannan katafariyar halitta ta sama da ƙasa ku je wajen wanda ko kuda ba zai iya halitta ba lan ya khaluqu dhubaban wala ta ma'ula duk waɗanda kuke ba su matsayi na allantaka in za su haɗu na da da na yanzu ba za su iya samar da ko kuda ba wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min in kuda ya je ci abincinsu sai dai su kashe shi ba sai su matsa bakin kuda su kwace abin da ya ɗauka ba ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ci gaskiya ba su girmama Allah ba waɗanda suke ɗaukan kuka su kai wa wani ba Allah wanda suke zuwa su gurfana a gaban wani ba Allah ba waɗanda suke zuwa su faɗi su sujada a gaban wani ba Allah ba wallahi ba su girmama Allah ba wallahi ba su girmama ba su mutunta Allah ba ma qadarullaha haqqa qadari ina fata gani dan haka Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyin yana so mu kalli wannan sannan a cikin waɗannan ayoyin mun fahimci ashe akwai tawassulin da ya halatta ana iya yin kamun kafa dan Allah ya biya bukata ko ya kawar da wata damuwa ta hanyar yin tawassuli da sunayen Allah da sufofinsa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha za ka iya yin tawassuli da kowane suna cikin sunayen Allah amma kar ka zo kai ta karanta su ba baka cewa komai ka zo an baka asma'ul lahi husna Allahu ar-rahmanu ar-rahim al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru al-kaza kai ta karanta kai baka ce komai ba har yanzu sai ka gama sai ka ce to ai ai ai na yi addu'a a baka ce komai ba kana ta ce ya Allahu yace na'am baka ce komai ba Ar-Rahman ya amsa ko baka ce komai ba Ar-Rahman irhamni ya ubangiji mai rahama kai mun rahama to shine ka roke shi amma dan ka zo kana ta karanta su kana ta karanta su shi yasa za ka ga addu'o'in da ake yi a mafi yawan lokuta to sai ka ga gaman ba a gane meye ma'anar addu'a ba ka zo ka ce wa mutane ku karanta kul huwallahu qafa uku sun karanta ka ce falaki da nasa an karanta ta hiya bakin sadiki da dan karanta ta ba ce komai ba yanzu karatu kawai ka sa mutane suna ta tilawa addu'a shine kace Allahumma kaza ana amin Allah kaza ana amin Allah kana yi ana amin shine addu'a eh kaman aramma ne yana zaune dinga aramma yace na'am aramma na'am aramma na'am ina ta kiransa har yanzu wance kuma sauraro na yake ji me zan ce masa to kai ma kana ta kiran Allah ya amsa kuma baka ce da shi komai ba shi sa rashin iya addu'a yana sa ka dawoma cikin damuwa da kake ciki rashin gane na dubban addu'a yana sa ga wani abu a kan matar sarki da da ido da ta gani ko ku gane irin waɗannan abubuwan da haka ana iya yin tawassuli ka ce ya Allah ina tawassuli da sunayenka masu girma da siffofinka masu kamala Allah maɗaukacin sarki ka azurta ni wannan tawassulin yanzu ya Allah ina cikin damuwa ina tawassuli da sunayenka masu girma da siffofinka cikakku Allah ka fitar da ni daga wannan damuwar wannan tawassulin yayi ma'ana za ka iya yin tawassuli da sunayen Allah ko siffofinsa za kuma ka iya yin tawassuli da kyakkyawan aikin da ka yi kuma in za ka yi tawassuli da kyakkyawan aiki duba aikin da ka san ba kura a kansa kar ka ɗebo aikin da kai kanka ka san akwai hayaniya a ciki kai kanka ka san ba lalle ya zama karɓaɓɓe ba a gurin Allah tawassuli mutum zai yi shi shi sa aka ce yanda kake da ɓoyayyen aikin da ba wanda ya sani mugun aiki da kai sai Allah to kamata ya ce kana da wani ɓoyayyen aiki na alheri wanda ko da za ta ɓaci to za ka yi wa Allah tawassuli da wannan ka fita daga cikin damuwa amma aikin ka ya zama ruɓaɓɓe din riya ta shiga ta rarake aikin shedan duk ya riga ya lalata maka da goyi aikin naka to sai ka rasa wani aiki ne na gari da zaka kama shi ka ce ya Allah dan wannan aikin da nayi Allah kai mun kaza ai akwai mutane guda uku da annabi ya ba mu labarin su ashabul ga su su uku suka zo suna tafiya sai sai ainihin wato suka ga hadari ruwa sai suka shiga cikin wani kogo dan su fake suna shiga sai wani katon kurman dutse ya zo ya yi murfi a kogon kawai sai ya rufe ruf la haula lahum wala quwwa ba yanda za a iya fita suna zaune sai sun zuba sarautar Allah ido sai ɗaya daga cikinsu ya kawo shawara ya ce kun san abin da nake gani wannan jarabawa da Allah ya jarabe mu da ita wannan halin da muke ciki ba abin da zai fitar da mu sai kowa ya tuna wani aiki da ya taɓa yi dan Allah da ikhlas babu riya tsakaninsa da Allah ya yi wannan aikin mu yi tawassuli da wannan aikin mu ce Allah ya fitar da mu suka ce a wannan shawara ta yi to wa zai fara wannan ya ce to shi bari ya fara ɗayan ya yi tawassuli da biyayya ga iyaye ya ce bai fifita matarsa akan iyayensa ba bai fifita ‘ya'yansa akan iyayensa ba ya yi musu kaza ya yi musu kaza baya ciyar da iyalansa sai iyayensa sun ƙoshi duk ya yi wannan tawassuli ya ce ya Allah idan na yi wa iyayena wannan ihsanin da kyautata wannan ne ya Allah dan kai Allah ga halin da muke ciki Allah kawo mana ɗauki kawai sai dutse ya matsa amma ba su iya fita ba sai aka ce to kai yi naka shi ma ya shiru ya yi nutsa ya yi sacin ya yi sacin sai ya tuno shi ma akwai wani abu da ya taɓa ya ce shi kuma ya taɓa wato wata ‘yar uwarsa ce ya fitini da santa yayyai ta ba shi haɗin kai ya fasikanci da ita ta ƙiyarda shi kenan wata rana sai wato talauci da fari sai ya ciyo ta halin rayuwa da kuncin rayuwa sai ya matse ta sai ta ga bayan da ta iya sai ta zo wajen wannan ta ce to ta yarda yanzu bukatar da yake da ita ya zo ya bukatar ita ne ya bata tana da larura tana da matsala ya ɗauko kuɗi masu nauyi ya bata suka killace da shi suka keɓance ba kowa daga shi sai ita sai Allah yana shirin ya fara fasikanci da ita ta ce ka ji tsoron Allah kawai sai girman Allah ya faɗo masa kawai sai ya tashi ya sa kayansa ya ce ya ban mata kuɗi ya ce Allah ka san ba dan cutar kanjamau na ƙiyin zinan nan ba Allah maɗaukakin sarki dan tsoronka da tsoron haɗuwa da kai da Allah ya Allah ga halin da muke ciki ka fitar da mu da aka shi ma sai dutse ya matsa dutse ya matsa lokaci ko dutse ya matsa ba za su iya fita ba sai na uku na ukun shi kuma sai ya yi tawassuli da wani aiki wanda shi ma in ka je ka zauna a ga wanne ne a cikinsu wanda ya fi wani dan an yi ta wannan tattaunawa shi kuma mutane uku ya sa kwadago leburanci guda biyu ya sallame su guda ɗaya bai zo ya karɓi haƙƙinsa ba sai ya tafi shi kuma wannan haƙƙin sai ta juya masa shi wannan sai Allah ya sa albarka cikin wannan haƙƙin wanda bai zo ya karɓa ba sai ya zama kuɗi mai yawan gaske in yanzu ne ka ce ya zama miliyoyin kuɗi wata rana kawai sai ga mutumin da ya zo yana zuwa ya ce alhaji ni ne wanda muka taɓa maka aiki wasu shekara can da ta wuce ni da yan uwana sun zo sun karɓi haƙƙinsu ni ban karɓa ba shine yanzu ni ma na biyo a bani haƙƙi ya ce kana da account ya ce kawai sai ya danna mai sai ya ji miliyoyin kuɗi kawai sun shiga cikin akawun ya ce alhaji wannan kuɗin ba ce naka ne sai kuma alhaji kuma har da kuma zolaya wannan kuɗi ko dai mantuwa aka yi ne ya ce kaji kaji haƙƙinka ne ne ta jujjuya maka ne ta juya ma ya zama haka ya kawai ka tafi ya ce ya Allah wannan ƙarfin hali da na yi in dan kai na yi dan neman yadda ka Allah ga halin da muke ciki sai dutse ya buɗe da aka kamata ya kai maka yau kanka gata ka zama kana da wani aiki wanda babu riya a ciki to da haka yin tawassuli da kyakkyawan aiki wannan shi ma kaga dukkan ayoyin nan da muka karanta rabbana rabbana duk tawassuli suke ya Allah mun yi imani da kai annabin ka ya zo ya kira kuma mun yi imani ya Allah sanadiyar imanin ka gafarta mana zunuban mu ka kankare mana ainihin sayyi'a din mu wa tawaffana mal abrar kaga duk tawassuli suke ta yi to wannan kusan abu guje mun tafi dama dai target din namu insha Allah gobe muke so za mu rufe karatu insha Allah ta'ala fastajaba lahum rabbuhum tunda sun cika ka'ida kuma daga cikin abin da na manta ban faɗa ba akwai ladubban addu'a addu'a tana da ladabi daga cikin ladabin addu'a akwai yawan yi wa Allah kirari kaga duk gabar da suka zo sai sun ce rabbana ba guda ɗaya suka faɗa ba rabbana kawai suka ta jero abin da suke so ba rabbana kaza kaza kaza kuma in suka ƙara to wannan yawan ambatan Allah da yawan yi wa Allah kirari da magiya wannan yana daga cikin ladubban addu'a yana daga cikin abin da ke sa Allah ta'ala ya amsa mutum bukatarsa da aka waɗannan waɗanda suke da wannan sifa Allah ta'ala ya ji kukansu kuma ya amsa kiransu fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijinsu ya amsa musu ma'ana waɗancan muminan da Allah ya ce zawil albab la'ayatin li'ulil albab lamma sa'alu ma sa'alu mimma taqaddama dhikruhu fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin su ya amsa musu aqiba zalika bi fa'i taqib sai aka kawo shi da fa'u taqib suna gamawa tunda sun amsa sun cika ka'ida suna gama addu'ar sai Allah ya amsa kaga ana zuwa sai aka ce fastajaba wannan fa'u taqib ake kiranta gama wasu na ke da wuya amsa tana zuwa sai Allah ya amsa fastajaba lahum rabbuhum kuma dama Allah ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka game da ni ka ce ni a kusa nake da aka duk sanda za ku ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira in yi kira ni in kaga ka kira Allah bai amsa ba to ba ka kira shi ta irin sigar da ake kiransa ba amma in ka kira zai amsa in sau dubu ka kira sai Allah ya amsa baya gajiya Allahu yaghdabu in tarakta su'ala Allah fushi ke da kai man ka daina roƙonsa wato ka wadata kai ma ka burin ƙasa kenan ka ci ka ƙoshi kenan Allah fushi yake in ka daina roƙonsa ba wanda ya isa ya wadatu daga Allah madaukakin sarki da aka so yake kai ta naci kai ta addu'ar zai baka yanzu an jima ma zai bawa gobe ma zai iya baka ba shi da ba wani matsala ba marwaci ba ne Allah madaukakin sarki ganiyun ne an fahimta ko anni la udhi'u amala amilin minkum Allah ta'ala ce ni ba zan tozartar da aikin mai aiki ba daga cikin ku min zakarin aw unsa namiji ne ko mace duk wanda yayi aiki mai kyau ko kuma aiki mara kyau Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da aikinsa ba in yayi mai kyau Allah ta'ala zai saka masa da kyakkyawan sakamako ba'dukum min ba'd ay jami'ukum fi thawabi sawa dukkaninku ni a guri na duk ɗaya kuke ba bambanci tsakanin mace da namiji an gane ko a abin da ya shafi aljanna a abin da ya shafi neman yardar Allah a abin da ya shafi neman tsari daga wuta babu wani arrijalu qawwamuna babu ita ne a nan ana maganar duk wanda ya iya ya biya ya wanke Allahnsa ne a babin neman yardar Allah da mace da namiji min zakarin au unsa zaka ji ana faɗa min zakarin au unsa min zakarin au unsa haka in mace ta biye wa san zuciya ta saba wa Allah ita ma ukubar da za a yi wa namiji ita za a yi mata shi yasa Allah madaukakin sarki da ya kawo mana maganar Abu Lahab kaga sai ce wa mar'atuhu hammalatul hafaf sai suka zamanto sun yi tarayya da ita da mijinta wajen karbar sakamakon su na azaba a wurin Allah saboda ta biye wa mijinta ta yi aiki irin nasa da haka Allah ta'ala ce ba na tozarta ladan aikin mai aiki namiji ko mace ni a gurina da mace da namiji duk ɗaya ne a wajen ba da sakamako duk ɗaya ne alladina hajar waɗanda suka yi hijira suka bar garin da ake kafirci suka zo garin da ake imani suka rabu da masoya suka rabu da ƴan uwansu suka rabu da abokanansu dan Allah dan su tsira da addininsu suka haƙura da mahaifarsu suka haƙura da hada-hadar kasuwancinsu inda suka saba tunda ba addini an tsangwame su an hana su addini suka koma inda za su tsira da addininsu wa ukhriju min diyarihim sannan kafurai suka matsa musu lamba da cutarwa har suka takura musu sai da suka fice daga garuruwansu suka bar ƙauyukansu saboda azaba wuta ta yi wuta Allah ta'ala ce wa uzu fi sabili aka dinga tsangwama su aka dinga cutar da su ba dan komai ba inna ma kana dhanbuhum ila nasi kawai laifin da suka yi wa mutane annahum amanu billahi wahdahu kawai sun ce su ba za su yi shirka ba laifin da yasa ake tsangwamar su aka sa musu karan tsana sun ce su ba za su yi bid'a ba shine kawai laifin su laifin su sun ce su ba za su saba wa Allah wannan shi yasa aka tsane su shi yasa aka tsangwame su shi yasa ake gaggaya musu maganganu shi yasa ake cutar da su Allah ta'ala ya ce duk waɗannan yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi an tu'minu billahi rabbikum suna kokarin fitar da manzon Allah da ku karan kanku ba komai kuka yi ba dan kun yi imani ne da Allah shi ubangijinku وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وقاتلوا سكياكي وقتلوا وهذا أعلى المقامات wannan daga cikin darajoji mafiya ɗaukaka shine an yi ƙatila fi sabilillah shine mutum ya fita yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah fa yuqara jawabu a soke dokinsa wa yu'affara wajhuhu bidamihi wa turabi a turmuza fuskarsa ta cakuɗe da ƙasa da jini don kalmar Allah ta ɗaukaka don addinin Allah ya burin ƙasa ya matsa gaba kamar yadda hadithi ya tabbata cikin sahih ba sai mun kashi ba saboda yanayin lokaci la ukaffiran na anhum sayyi'atihim Allah ce waɗanda suka yi wannan zan kankare musu ainihin laifuffukansu wa na udkhilannahum jannatin kuma zan shigar da su aljanna ta jiri min tahti al-anhar waɗanda wato gidajen aljanna da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su min anwa'il masharib na dukkan nau'o'in ababen sha min labanin wa asalin wa khamrin wa ma'in ghairi asinin na ainihin ƙoramar nono ƙoramar zuma ƙoramar giya ƙoramar tataccen ruwan sha wa gairi zalika da ma wani haka min mala ainun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثوابا من عند الله أي wannan sakamako ne daga gurin Allah madaukakin sarki adafahu ilaihi wa nasabahu ilaihi liyadulla ala annahu azim wato Allah ya jingina sakamakon zuwa gare shi dan ya nuna sakamakon ba kankani bane sakamako ne mai girma li annal azim al karim domin idan mutum in mutum mai girma ne kuma mai karamci ne to in ya tashi la yu'di in ya tashi kyauta ko to baya ba da kyauta illa jazilan kathiran sai mai yawa mai gwabi to ina ga ubangiji subhanahu wataala in ya tashi ba da sakamako wani irin sakamako kake tunanin Allah zai bayar Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan sakamako wallahu indahu husnul thawab Allah madaukakin sarki shine mai bayar da kyakkyawan sakamako ay indahu husnul jaza liman amila salihan ai a gurinsa kyakkyawan sakamako yake ga duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki Allah ta'ala ka ba mu ikon ki- aikata kyakkyawan aiki Allah madaukakin sarki in kuma mun yi kyakkyawan aikin Allah ta'ala ya karba mana abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah ya karba azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi sadakokin mu Allah maɗaukakin sarki dukkan gafara da rahama da kake saukarwa a cikin wannan wata Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za mu rabauta Allah maɗaukakin sarki bayan da za a yanta daga wuta Allah ya sa muna ciki Allah waɗanda za su dace da lailatul qadr a wannan shekara Allah ya sa muna ciki Allah maɗaukakin sarki dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya wayanda suka rasu tun daga iyayenmu kakanninmu malamanmu da yan uwa maza da mata Allah ya gafarta musu Allah ya girmama ladan su ya ba su aljanna madaukakiya dukkan masu yi mana wasiya da addu'a Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu Allah wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka ƙara mata albarka Allah ka ƙara mata zaman lafiya Allah dukkan waɗanda suke nufin wannan ƙasa da alkhairi Allah madaukakin sarki ka taimake su duk waɗanda suke nufin wannan ƙasa da sharri Allah ta'ala ka mayar da shi kansu yankunan da ake fama da rashin zaman lafiya Allah ta'ala ka ba su aminci waɗanda suke hannun ɓata gari Allah ka kubutar da su Allah ka dawo da su cikin aminci Allah ka dawo da su cikin aminci su kuma in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa bane Allah ka yi mana maganin su Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah ka maimaita mana wannan ibada shekaru masu yawa Allahumma Allahumma a'id alaina ramadan a awaman adida اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما علمتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا في جميع ما خولتناه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله سيقوم إن شاء الله قوم